السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حسبنا الله ونعم الوكيل bayan haka na ƙara gode Allah da bakin sarki da ya samar da mu ya raya mu ya ba mu lafiya muna muna lokaci mai albarka ilimu na karatun na jawo tsayin sunna inda muke karanta da zaman zaman la sallallahu alaihi wa sallama cikin littattafai mabambanta a yau za mu zan ba da wata tsaba ce a yau mun tuna kaɗan a cikin wani littafi na ɗaya daga manyan malamai da suna wa min sabri da ulamati ala shada'idin ilmi wa tarafi wato suwar wasu surori min sabrin ulamati daga tsananin hakuri na malamai da suka sha alata daɗin ilimi a wata tsanance-tsanance wahalhalu kala-kala da suka sha a wajen neman ilimi wata hafiyin irin wahalar da suka sha a wajen tabbatar da samuwar ilimi na wani malami salahuddin محمود الثعلب ya yi abubuwa da yawa cikin shi ne mai sha'awar dan karanta dan wani abu a kan hadisai a dan da dan wani misali ko fada insha Allah sai wani lokaci kuma ya kawo ayoyi akan nuna girman ilimi da yawa sannan ya kawo wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke nuna daraja da girma na ilimi sannan ya bada misalai da yawa akan irin yadda malamai suka sha ainihin wata wajen wahala amma ba su ja ba wajen neman ilimi ba ya kawo faɗin Allah subhanahu wa ta'ala shaidan Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ika وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العظيم الحكيم سوى الله يا تبتر يا شيء يا تبتر أنه سوى لمن يجي لا إله إلا هو بابا موتا وكسيا في شكري سبحانه وتعالى والملائكة هكذا الملائكة ما تنشي وأولي العلم هكذا أين يوم ما أبو دائما قائما بالقسط kowannen su masu tsayawa ne tsayin daga a wajen yin abin da shi ne daidai la ilaha illa huwa al-azizul hakim ba ban mota da gaskiya sai Allah wanda shine al-azizu mabawai al-hakim gwani a cikin harkokin da baki daya don su al-imran aya ta goma sha takwas ya kawo فإن الله سبحانه وتعالى سوى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يا يا رسول الله yanzu waɗanda suka yi ilimi yanzu waɗanda suka yi sani za su yi daidai da waɗanda ba su sani ba ba za su yi daidai ba suratul zuma sannan sai kawo tsayi da yawa mai su da waɗannan akwai misalai da ya kawo a cikin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya ce dan Allah sallallahu alaihi sallama ya ce a duniya mal'aunatun duniya gaba ɗaya ta bakki ne wace mal'aunun ma fiha duk abin da yake cikin jama'a abin kinewa ne إلا ذكر الله لأمدا الله سبحانه وتعالى وما والاه كأبن يكما تذكر وعاد sai ku ba da kai masanin addinin musulunci a muta'allimun sai ku mai neman ilimin addinin musulunci waɗannan su kadai ne ba a ban tsinewa wani hadisi turmuzi ya rubuce shi shine hadisi na dubu biyu da ɗari uku da ashirin da biyu a cikin turmuzi mai lamba ibn majah ya rubuce wannan hadisi shine hadisi na dubu hudu da ɗari ɗaya da goma sha biyu a mai lamba baya kuma ya rubuce shi a cikin shafin iman shine hadisi na dubu ɗaya ɗari bakwai da takwas a mai lamba hadisi na kuma kyakkyawa duniya a raunatu mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu wa alimun muta'allim sannan ya ce wal'ilmu afdal min jihad ilimi da kuke kallonsa shi ne mafificin jihad wa talabu min sabilillah neman ilimi yana daga aikin da ake a tabarkin Allah subhanahu wa ta'ala da annabi ya kawo mu islam saboda shi ilimi da shi ne ainihin addinin musulunci ke tsayuwa tabbas kama ana tsawawo bil jihad kamar yadda yake tsayawa da jihad to haka yake tsayawa da wato yake tabbata da ilimi na addinin musulunci wal hada shi yasa saboda wannan ne kana jihad da ma'ayyar malamai suka kasa jihadi a wani kasan kashi biyu al-awwal kashi na farko jihad bil yad wal lisan jihadi da hannu da kuma harshe wa hada al-mushar fihi kathirun wannan al-mushar fihi kathirun wannan da take tarayya kuma wannan suna tsaye الثاني نبي الجهاد بالحجة والبيان الجهاد ثاني باية حجوجي دليلي أو ذكاري الدين والبيان da kuma yi wa mutane bayani dalla dalla dangane da abin da ya shafi addinin musulunci shi ma wannan jihadi wa hada jihad khassat min adwal ji wannan jihadi ne na kebantattu daga masu biyayya ga manzanni wa huwa jihadun ayin mace shi wannan jihadin shi ne jihadi ne shugabanni malamai wa huwa afdalul jahidina wanda yake yin wannan yana daga mafifita babin jihadi zai zami manfa'atihi saboda girman amfanin wannan jihadi wacce ta ce mukunatihi da wahalar tsayawa a wannan shi wa kasarati a adadihi da yawan makiyan wannan aikin a tsaya a yi wa mutane bayani dalla-dalla a gaya musu abin da shi ne gaskiya ba tare da zuwa tsoro ba ba tare da shayi ba ba tare da kasala ba aiki ne mai wahalar gaske kuma yana da makiya tsero sannan na ya kawo faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Abu Hurairah ya rawaito da Ibn Majah Ibn Majah ya rawaito da Abu Hurairah da manzan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man jaa masjidi hada wanda ya zo masallaci na wannan lam ya'tihi illa bi khair bai zo masallaci na ba sai dan alkhair ya ta'allamu wanda yake so ya koyi aw yu'allimu ko kuma ya sanar da shi wa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah wannan yana matsayin mai jihadi domin ɗauka ajin Allah wanda shi ya zaka ya je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dan ya koyi ilimi ko kuma shi ya sani ya koyar to yana matsayin mai jihadi da madauka addinin Allah mun ja alaga yin zalika wanda ya je kuma ba dan haka ba fa huwa bi manzilatir rajuli yanzur ila makahin shi a matsayin wani mutum ya ke wanda kudin yana duban kayan mutane ne kurum ana hadisi ne ingantacce da ke nuna girman koyo da koyarwa zuwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka iya bayar da wannan hukuncin dole ya taka ya zo wani majalisi na ilimi shi ma ko bai samu kamar wancan ba dole ya samu wani abu mai girma shi ma a wani abu da ya yi hadisi ne ingantacce ibn Majah ya rubuce shi shi ne hadisi na ɗari biyu da ashirin da bakwai wanda kuma ya rubuce shi a cikin shu'ab iman shi na cikin dubu ɗaya da ɗari shida da tasa'in da tara hadisi ne ainihin kuma ingantacce daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ka hadisi wa Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah wa malaikatahu ketika Allah dan malaikatnya hatta nam la tafiyu juhuya har turuwa a cikin ranta wa hatta rahuta fil bahr kai har kifi a cikin kogi da yusalluna ala mu'allimin na khaira wallahi gabar ɗayan suna yin salati a wata wanda yake sanar da mutane a khairi musamman abin da tafi ana addini wannan hadisi sabrani ya rubuce shi a cikin babban littafin sa da ya kuma ya rubuce shi daga abin umama hadisi ne kuma ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga ka duba yawan kifi irin bayanan na yayi dubun ne a lokacin guda sai a haifar da miliyoyin kifaye to gaba ɗaya suna cikin kogi da duk abu da ke cikin kogin da ainihin tururuwai tururuwa kunyo duk inda suke da kunya gaba ɗaya da suna yin salati ga wanda yake sanar da mutane alkhairi in bisa ta tsara addini Allah subhanahu wa ta'ala ya tafiye mu wajen tsayawa tsayin daga ba da tsala ba wajen waɗannan ayyuka ya kawo wani hadis wasiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga dukkan wanda yake kula da sha'anin ilimi da ya yi wannan wasiya mun karanta a cikin littafin matar gebo kai ya ce sai a cikin akwa da sanuwar mutane za su zo yana da da sahabbai ya kulukuna da ilimi zan zo ku suna neman ilimi fa idza ra'aytumuhum to idan kuka gansu fa qulu lahum to ku ce da su marhaban bi wasiyyati rasulillah maraba da wadanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana wasiyya ta ku kula da su muka ce bigin ma ku mutunta wa ku kuma ku tawatu kuma ba abin da suka zo nema tare da dukkan mutuntawa daidai gwargwadon yin za su iya wannan hadisi ne na ibn malik daga abin sa'id na khudri Allah ya kare ya da shi hadisi ne kuma kyakkyawa a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadlu al-'alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adna fi bi'um maliki masalan addinin musulunci 'ala al-'abidi hausa wanda yake tsayawa tsayin daka yana tsaki ba yana kabauta amma ba shi da ilimi za ta zama ce kafa kuli ala adna kamar fifiko na ne hausa wanda shi ne na kasan kasan kasan kasa da shi sana shi ne ingantacce da da turmuni da rabi umama da ya kare da shi a cikin kuma ingantacce wannan ya nuna sha'anin koyo da koyarwa abubuwa ne masu girma kwarai ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fadl al-alimi ala al-abdi fi fi malami masalan addinin musulunci al-abdi abata mai bauta ga fadl al-khabar laylat al-badr kamar fifikon wata ne akan sauran taurari alaƙar al-kawari abu da sauran taurari irin daren goma sha hudu nan yana da tsananin haske to haka tsakanin masani da wanda bai sani ba a cikin al'umma haka da wanda ya kama ba haka wata ala ya ba mu dace hadisi ne ingantacce abu mu'alim shi ya wuce shi a cikin liliyar ƙauya kuma hadisi ne ingantacce saboda haka ya kawo hadisin abu jardai lagara karshe ya ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salaka tariqan duk wanda ya bi wata hanya yau ta bihi ilma yana neman ilimi a cikin wannan tabarjin da ya shiga salaka Allah bihi tariqan ila janna Allah subhanahu wataala zai shigar da shi wani tabarki wata hanya zuwa aljanna annal malaika wa sani hakika malaiku ba la tazafu azmi hataha wallahi suna ajiye suna shimfiɗa fuka-fukan rizan da tsarin bil'ilm domin yarda da mai neman ilimi وإن العالم في ماله مثلا في المسلمين ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض duk abin da yake sammai da abin da yake kasa yana neman masa gaba a wajen Allah subhanahu wataala hatta ita'an fil ma'a har kifa ya ruwa wa fadlul 'abid 'alimi 'ala 'abdi fi fi malamin maslan addinin musulunci akan mai bauta kafar da kamar ala sa'il kawakin amma sauran fifikon mutane a wani sauran taurari inna la ulama'a hakika malamai wa rasul anbiya ma magada annabawa ne inna anbiya wa sani cewa su annabawa hakika annabawa lam yuwarrisu dinaran wala dirham ba su gadar da dinari ba ba su gadar da dirhami ba inna ma warrasul ilma kare sun gadar da ilimi ne man akabahu wanda ya riko da ilimi a kasa bi hauzun wafirin ya yi riko da rabo mai girma cikakken rabo wa mawuta alimin musibatun kare mutuwar malami a cikin al'umma wata irin musibi ce na tunuwar ba a iya tsora wannan karayar in ta faru a cikin al'umma to ba a iya tsora wannan karayar وظلمة لا تصد وتجد زبتلة وتجد واجب يقوم لا تصد بقى عليك فيها هذا كمان من أسكان الأمة فأما من إلين جيسي وعليه وبقى عليك فيش ونا ونجم سمتا wato sauraro ne aka shafa shi daga cikin al'umma shi kenan shi wannan mahaɗa kare موت قبيلة أيسر من موت عالي mutuwar kabila gaba daya a sai wata kabila ta ta mutu ba su ita to ya fi sauki daga ainihin a cewar malami a cikin tsoma ya mutu wani hadisi ne gudu da ya kauce shi turmus ma ya kauce shi ibn majah ma ya kauce shi imam ahmad ma ya kauce shi jalibi ma ya kauce shi bakawi ma ya kauce shi a cikin sharh sunna ibn hibban ma ya kauce shi ibn abdulbar ma ya kudu shi a cikin jami'u bayani da ilmi bayan sahau ya amince shi a cikin mashkil al'asar kuma malamai sun ce hadisi ne kyakkyawa wannan yana nuna girma daraja ta ainihin masu sani a haka ta addinin musulunci wani malami yana bai yana waka yana cewa Allah marar biyu faɗa mali wala shakin تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد هرم يموت بموته بشر كثير تعال لا كين الله kai kokari ka koyi ilimin addinin musulunci ka ba da hankali ka koyi ilimin addinin musulunci markazi ya tufa tsammani rashin kuɗi a cikin al'umma ba shi ne kaskanci ba a ce mutum ba shi da kuɗi ba shi ne kaskanci a cikin mutane ba a ce mutum ba shi da wata dukiya ba shi ne kaskanci a cikin mutane ba wala tafi a ce mutum ba shi da wata dabba da ya mallaka ba shi da wata dukiya da ya mallaka na dabbobi ba shi ne yanayin kaskanci a cikin mutane ba wala tafi ta mutu wala ba ko wani rakumin ka da aka ce ya mutu kayar barsa wannan ba shi ne ainihin kaskanci a cikin jama'a ba ta ce wala kina radiyar da fasul hurri sai ne kaskanci a cikin al'umma a ce a barsa wani da ya mutu bi mauti bashar kafiyu dan ko shi ne mai ilmi malami wanda Allah ya sanar da shi wannan addinin musulunci to a ce an rasa shi mutuwar sa mutane da yawa za su ainihin rasa rayuwarsu ta hakika ko da suna nan a rayuwar fili to za a rasa su a hakikar labarin aka su imam ahmad bin hanbal Allah ya kare ya shi yace annasu mutatuna ila al-ilm mutane suna bukatuwa zuwa ilimi na addinin musulunci أكثر من هذا الذنب إلى الطعام والتعاطف في يد بكاتة إضواء أبنتي في يد بكاتة إضواء الإنشاء الإمام أحمد يجي بكاتة مجالة أو يجي من أجل المسلمين to bukatar ta fi karfi fiye da bukatar su zuwa abinci fiye da bukatar su zuwa yayan abin sha da an na ta'am wa shara'a domin abinci da abin sha ya ta fi ilaihi يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين saboda abinci ko abuja mutum yana bukatuwa zuwa gare su ne a wuri sau ɗaya ko sau biyu wanda ilmu ya hata su ilaihi bi adadin amfa ilimi kuwa na cikin mutunci to kowa yana bukatuwa zuwa gare shi iya yawan numfashin da ya yi a awa ashirin da hudu to iya bukatuwa ka da ilimi yadda zai tafiyar da harkokin ra'ayin musulunci wannan haka imam Ahmad bin Hanbal ya faɗa magana ce jima amma abin abin ba da wai da gwamnati da kuma sai aka juya wannan da wannan abin da aka juya sai da mutane yanzu bukatuwa zuwa abincin da ainihin abin sa'adar a kan bukatuwa zuwa ilimi da ainihin sani da gyara harkokina addini yadda mutum zai gyara alaƙa ta tsakaninsa da Allah ya gyara alaƙa ta tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi wannan sai da yiri la ilaha illallah muhammadu rasulullah don haka mun shigo ne da yanayi wato Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara alaƙar ba ta ya na da yawa mun tafi wani waje an yi wani waje magabata saboda tsabar kuma yanzu da ilimi sai da umar Allah ya kare da shi mun karanta a cikin karatun na Buhari saboda tsabar kwaɗayensa da ilimi to baya san a ce manzon Allah sallallahu alaihi ya zauna shi ba tare da yana nan ba ko ba wani wakilinsa shi za ta kai wani alƙawari tsakaninsa da wani mutumin Madina mun karanta ta nan da ya zarga ya kawai tsakanin su duk wanda zai yi wata tafiya to sai tsaya ya duba in dai tafiyar ta da ya wani to ta yi daidai da wani to shi sai a ce ta da wata tsakanin da zai na wa bayan da ya duk tafiya ba ta da sai na wa in zai yi tafiya to sai ya tabbatar wannan mutumin mutumin madina sai yana shi zai zo ya zauna a kan Allah sallama ya ji duk abin da aka yi ya ce duk abin da ya ji an faɗa an aikata shi ke nan zai nan ya yi tafiya kalaba shi idan zai nan ya dawo sai ya zo wajen da ya gaya masa duk abin da aka yi a wajen nan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma idan zai yi tafiya shi mutumin zai yi tafiya shi kuma to lokacin lallai zai nan masu kuma yana to da zai nan zai zo a maimakon su biyu duk abin da aka yi a wajen manzon Allah sama idan mutumin ya ya dawo shi kuma sai sai na war ya zo sai gaya masa a ga wani manzon Allah ya sa ga wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ga yadda aka ga yadda aka saboda kar sai a yi a'a ga ainihin rashin jin abin da ya kamata a ji shi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka haka kuma ba wani abu da yake hana su tsayawa su koyi karatu kata sahabai suke da manzon Allah sallallahu haka tabi'ai suke da sahabai haka tabi'in tabi'i na suka yi da ainihin tabi'ai haka haka haka haka wannan mutane da suka yi waya da shine malam ya kawo misali na wani malami malam Abba Abba bin Abi Rabah al-Banki babban mutum ne malam Abba za ku rika jin yawan ana ambatan malam Abba malam Abba sai daga manyan magabata na kwarai malami ne na kan shakku yana daga cikin tarihi wasu ba sa cewa shi ne shugaban tarihi da ya ka ce cewa shi ne shugaban tarihi sayyidin min zada fi tarihina ko ko shugaba ne daga cikin shugabanni na tarihi shi wani ma hadarar nauma sai ya yi wa bacci kaura an gane ko wato wato bacci raba shi yake yi kashi kashi in dai da daddare to shi da bacci ba shi da daddare da daddare ya kwanta ya yi so da bacci a da rana yake samun lokacin da ake da hayaniya na yake samun damar lokaci da kwanta ya ɗanyi ɗan bacci wanda zai yi je shi ainihin buƙatuwa ta rayuwar jiki sai mana matsala sakai a daren nan ma warrahata fi sabilillah ya ɗaure cewa bacci a mafi yawan lokuta ya ɗaure cewa ainihin wato hutu saboda neman ilimi saboda neman ilimi yana tabbatar da maganar malam nasru samarkandi ya ce la yunalu hadal ilm la yunalu hadal ilma illa man hasala dukanahu ko wani da zai ga wannan ilimin namu na addinin musulunci ya same shi kakal kakal gargar a ai sai wanda ya ya zama kardin sa ya yi darasa eh in dai kardin da zai zama dam to ka tabbatar da mu kuwa ya yi tsatsa darasa in kuwa kardin ka ya darasa saboda kama zuwa makaranta to tabbas an bincike irin muku ko za a yi shi da ne wato da yawa a kan وقربه قاله sai lallai wannan gonar da ta zama ainihin wato ta zama kwabra ta zama ainihin da ce ga shi nan gudun an sha'ani to in an bincike cikin mun wannan mutumin to yana da yawa amma in gona ta garau abubuwa garau rayuwa ta sumun to magana ilimi ne a samu abin da aka haɓa amma a cikin yana ci da yawa a wani da ya wani ko ba wanda ne ta ilimi da yawa wanda sai wanda ya kawo cewa ainihin wato abokan da na hira majalisa sai ka kawo cewa majalisa da yawa sannan za ka samu karatu ya ma matakar majalisa ba ta rasa ka a tafi ta gajen ko kana karatu amma matakar majalisa tana samun ka kullum to kai kuwa ainihin ba ka da karatu yadda ake bukata ba ila ila ba ya za ya zama da yanzu ba ka cuci ita da kuma ake mutunci domin majalisu suna nan ko da to kai ai to rasa zuwa ka bari sa ta yi eh da ta bari sa ta yi cewa ta lalace bari sa ba ko ta ba bari sa yi ta a baki wancan a baki wancan a ce da alfarma wancan a yi kusuru tsoma a yi annamimanci a yi da mutane a yi da abubuwa yau bari sa ta zama raka haka da kai mutum ba zai samu ilimi bai ji malam sama kandi ya ce sai ya zama in dai in dai ilimin sa zai cika to sai ya zama kamata a karrabu alihi ilayhi fa lam yashhad kalamatahu sai an wayi gari ma wani lokaci saboda ya tafi tsam ya daga da karatu har a yi mutuwa wani ɗan uwansa ya mutu bai ma ji labari bari ya zo da janaza kuma yana tana daga ne da haddace ilimin addinin musulunci haka ainihin marubata haka suka farfada yana yin dangane da ilimi ya ce shi wannan malam a faru din nan kana a faru ya tilo sabda shi mutum ne wanda ya in dai ba karatu ce ba idan ka zama shi baya hayaniya shi bai cika ba ba a yi ƙaƙƙiyar da shi ba shi ba ya sai da wani malam da ke haka yi shi a rayuwa shi malam shi malam ba shi shi wanda ya ce ya ga abokin hirarsa a tsaye kun ba ya kariya ya ce ya ga abokin hirarsa to da na mata wallahi a rayuwar mu shi mu da haka shi ne sun ka kashe masa ko ne karatu Qur'ani ya ce ko da su abuwa ko sallah ya ce kun kuma haka ko shi sai wala na haka shi haka ya rayuwa Allah ya mutura Allah ya mutura wa shi da mun koyi abubuwa na alkhairi a wajen su eh Allah ta sa haka haka yi haka yi rayuwarsa a ce ga abokin hirarsa bari a ce ga abokin daɗin daɗin da ya ce eh ya ce a ba ba da mun bai to to shi ko zuwa ka kada mai da yin bai shi ba ta ba ta ba ta ba to da bai samu kare ba ba kurin da ke ko ba ya shi ko da musu rahama shi ne na samu wani labari da ce kullum mutum yake da Qur'ani da dare. Kullum kafin gari ya waye kafin asuba ta yi sai ya yi sauka alƙur'ani kuma mun ga wasu alamomi mu ba mu gane cewa wannan abu ba ne da na ji wannan labarin na gane cewa wannan wannan karatu ya musu rahama shi wannan malamin malam abu mu da ke karshen magana saboda zamu magana sai ba wato wani mutum ne baki ne yana da cikin bukaci wato irin mu dabi'i ne baki an gane ko a awon mai ido daya mai ido daya an gane ko a can kuma bai kan wani wato wannan sa ɗaya ne a harar kuma gurgu ne shi wannan mara ana ba sun ma sannan karsar rayuwa kuma ya makarci gaba wato a jikinsa akwai ciwo ne guda shida eh tuka wani guda shida a cikin jikinsa shi kadai amma wanda ke da kana rukunan min arkan da ilmi wa dini amma duk da waɗannan cututtukan da suke jikinsa sai ya zama rukuni daga rukunai na addinin musulunci ya zama rukuni daga rukunai na ainihin wato ilimin addinin musulunci da bata mana wasa wasala ya zama rukuni na gyaran duniya wal qudwa ya zama rukuni abin koyi a duniya ya zama amintacce ne fakihi ne wato kana fi kasan fakiha ya zama amintacce ne ko mai tsananin irin addinin musulunci bayan duk wannan ma za a nema tana na ilimi da kokarin neman ilimi duk da bala'o'i da suke damun da aljanza a wannan yanayin kuma kun ji magana mu da muka yi sanin da ya wuce hajja da yi ban wata ba'i na hajja sai da yi hajja saba'in da wani abu hajja saba'in da wani abu duk da wannan bala'o'in da suke jikinsa wanda ya kamata a ce ku yi komai a rayuwar sa ba ya je kama ko ko ba ka kuɗi zai ci ba tun da an bada lafi shi in dai ciwo a cikin mutum shi ne lafi na ba to shi an bada lafi hawa na guda shida na yi zai ba ko amma ko shi gaba tsaya ba magana ce sun san tsorotun ya zai nemi ilimi ya zai gyara harkokin ilimin jini musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaro eh akwai wani yana da bukatar mutalan karanta irin wannan abubuwan da wancan akan jimma ko ya yawwa akan daji waka ta kara akan kokarin ka kara ka san magabata da suka zama alkhairi to haka suka yi suka san wannan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi eh za su yi aka da mana su dan bai akwai wasu yara na wani yankunci na suka yi tauka Qur'ani ta ce Qur'ani ya da dan kana na je da wani na wani yankunci na ya ce dan اللهم اغفر لنا من ذنوبنا وكفرنا وانصرنا وبارنا وعافنا